بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ashirin da biyar ga watan ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya dace da sha biyu ko ga watan bakwai miladiya shekara ta 2015 muna cikin wannan sura suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta goma sha biyar a kan shafi na hamsin da ɗaya a yau za mu tashi aya ta goma sha shida sannan kuma akan shafi na hamsin da biyu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace allazina yaquluna shi wannan allazina yaquluna fassara ne na lillazina taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi taqawa to sai Allah ce allazina yaquluna domin nan sifa ce tasu bayan an ce lillazina taqaw sai an ce inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad to su waye masu jin tsoron Allah domin dan adam an hana shi ya ce shi mai jin tsoron Allah ne ko ba haka ba fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa idan mutum ya zo ya ce ni ina jin ina jin tsoron Allah sai a ce a ba haka bane ake cewa ina jin tsoron Allah amma akwai sifofi Allah subhanahu wataala ya faɗe su idan muka ga mutum yana aikata su to ko shi ba za mu ce yana jin tsoron Allah ba sai mu ce muna kyautata mai zaton muna ganin alamun masu jin tsoron Allah tare da shi an gane wannan domin cewa mutum yana jin tsoron Allah kamar kai mai shaida imani ne shi ko babu wani mutum wanda za a yi ma shaida imani a ce wannan mutumin yana da imani ko bai da imani illa dai abin da ya bayyana gare mu da shi zamu yi aiki an gane wannan to su masu jin tsoron Allah allazina su ne waɗanda ya ƙuluna suke cewa rabbana ya ubangiji mu inna na amanna mun yi imani ma'ana suna shaida ma ubangijin su cewa sun yi imani an gane wannan domin in sun ɓoye ma mutane ba za su ɓoye ma Allah subhanahu wa ta'ala ba to ko in dai da gaske suke yi to shi ubangijin shi ya ubangijin su ya sani kuma hakikatan sun yi imani da shi sun ka ce faghfir lana dhunubana ubangiji ka gafarta mana zunubanmu kullum mutum yana roƙon Allah Allah ya gafarta mai zunubai domin kowane dan adam mai kuskure na ko ba haka ba kullu ibn adam khata kowane dan adam yana yin kuskure amma mafi alkhairin masu yin kuskure sune masu tuba an gane wannan ba abin mamaki bane mutum ya yi kuskure mutum zai yi kuskure domin cikin ɗabi'a ta haka Allah ya halicce shi bai yiwa a samu mutumin da bai kuskure kowane ne shi ina fata an fahimce ni ba a yi mutum iddi'ain wato wannan mutum yana da isma baya fada daga cikin kuskure ba aqida bace ta ahlus sunna wal jamaa amma akwai wadansu mutane suna iddi'ai ga malaman su cewa ba sa yin kuskure ko ba haka ba ko ko mutum yana bin wata mazhaba ya ce wannan mazhaba duk abin da ta yi akan shi shine daidai wannan kuskure da an gane wannan ba yadda za a yi a ce malaman mazhaba ka ba su yi kuskure ba haka na bane babu wani malami a duniya wanda zai cewa baya yin kuskure annabawa ne aka tsare su daga kuskure bisa ga abin da yake na sako na wahayi an gane wannan amma a ce mutum baya yin kuskure kwata kwata kwata kwata wanda kuma ba annabawa bane to wannan ba aqida bace ta ahlus sunna waɗansu mutane ne suke son a girmama mutanen su shi yasa sai a ce in ka ga ya aikata abu to kai na kake ganin kuskure ne amma shi ba kuskure aikata ba ko ba haka ba a ce maka in ka gane shi tare da matar wani an gane wannan to ba wai kuskure ne yayi ba a'a shi ya san abin da yake yi don haka abin da yake aikata wa halas ne kaga wannan banna ce faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunuban mu sun yarda suna da zunubai wa qina azaban nar sannan kuma Allah ka tsare mu daga azabar wuta mutum wanda yake mai imani yana roƙon Allah subhanahu wataala domin alama ce ta rashin imani rashin tsoko Allah subhanahu wataala an gane wannan masu girman kai ba su roƙon Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kaga ko daga cikin alaman masu imani shine tsoron Allah daga cikin alaman masu tsoron Allah shine su rinka roƙon Allah subhanahu wataala dare da rana suna neman Allah ya gafarta musu zunuban su dan sun yarda cewa su masu kuskure na ko ba haka ba amma shi kafiri bai ma yarda ba bisa ga kuskure yake an gane wannan in ya sha giya sai ci maka durwa ce ta bashi izinin ya sha giya ko ba haka ba yarinya in tana da dijibitan in ta yi zina a tsari na turawa ba babu wani laifi a kanta domin ta kai inda za ta iya ɗaukan nauyin kanta ko ba haka ba a tsarin kundin turawa ba ka da izinin yarinya in ta kai sha takwas ko ubanta kace in ta yi zina ka tambaye ta ko meye dalili ko ba haka ba to shi yasa kullun kuke ganin shari'a ta bature tana da alaka ne da duniya kawai amma ba ta da alaka da ranar gobe shi yasa a cikin kundi na dokokin kasar Niger menene hukuncin mutumin da ya karya yanzu ka zo justice ka ce kamar mutum in yayi karya me hukuncin shi ka tambaye su in suna da amsa ba su da amsa mutum idan yayi alkawali ya saba me hukuncin shi babu wannan hukunci ko ba haka ba saboda mi saboda su kullum alaka su ce da duniya an gane ni babu zancen ranar tashin alkiyama amma mu kuma kundinmu ko menene zakai yana da hukunci a cikin musulunci idan zakai dariya tana da ka'ida in ta wuce ka'ida an wato akwai hukunci gare ta amma yanzu cikin kundin Nijar in ka zo ka tambaye su menene hukuncin hukuncin hukuncin mutumin da yake yawan dariya babu me hukuncin mai girman kai a cikin kundin kasar Nijar mutumin da in ya biyo mi ake ce ma girman kai bombere ko mi eh wato mutumin da adda bombere cikin constitution ta Nijar a faɗa muna menene hukuncin shi babu saboda shari'a ce ta zo saboda biyan bukatocin mutanen duniya amma in yau ka taka doka ka wuce feruji kana da ka'ida saboda feruji zaka iya jama mutane accident ita ko gwamnati akwai kudin da za ta samu gare ka shi sa an kai ma contravention to daga nan ta kare amma babu wani hukunci bayan wannan waɗannan mutanen suna su ne asabirina bayan suna roƙon Allah kuma ga wata sifa masu haƙuri haƙurin nan kuma malamai suka ce ya kasu gida uku na farko akwai haƙuri game da umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce ka an gane ni sannan akwai haƙuri akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana maka ko ya hane ka sannan kuma akwai haƙuri akan musiba wadda za ta sabko a kanka an gane wannan haƙuri akan umarni ko hani Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wali rabbika fasbir game da al'amarin ubangijinka sai ka yi haƙuri ko ka yi haƙuri an gane wannan domin za a umurce ka a baka abubuwa da dama a ce ka aikata shi ko ɗabi'a ce ta ɗan adam bai son a ce mai yayi yanzu idan aka sa ka aiki na awa ɗaya aka ce ma ka yi shi to za ka ji ciyon yin wannan aikin amma da kai ka so za ka yi na awa goma amma ba za ka ji wahala ba ɗan adam bai son a bashi umarni to don haka shi yasa aka ce akwai haƙuri wajen al'amurra na Ubangiji. Allah ya ce aje a yi sallar subahin ko ba haka ba kenan ko a tashi cikin lokacin sanyi eh a yi alwalla a zo masallaci a yi sallar asuba wannan abin yana buƙatar haƙuri ina fata an fahimce ni ko ba haka ba sannan kuma a fitar da zakka kana son dukiya kuɗi kowa ya son kuɗi ko ba haka ba eh larjan yaro dan karami yanzu in ka jefa mai dala biyar ya san abin da ake nufi ko ba haka ba abin da mutane suka faɗi ka tashi akan shi shine mi shine kuɗi ya zamanto hatta da abubuwa da ake yi don neman albarka yanzu an shiga neman kuɗi ko ba haka ba roƙon Allah cewa an ka ai roƙon Allah ko ba a jinga amma yanzu akwai malaman da in za kai musu in za su yi ma roƙon Allah sai an yi jinga akwai addu'a ta jika 500 akwai addu'a ta miliyan guda akwai hatta miliyan goma ko ba haka ba aure ana yin shi ne don saboda a samu zurriya tayyiba a nemi albarka amma kuma menene yanzu ya koma sai an yi mi sai an nemi kuɗi da aure shi yasa da yawan mutane yanzu ƴaƴan su ba su ba da su inda ba za a ba su kuɗi ba ba za su ba da ƴaƴan su ba gidan gidajen talakawa ko da su masu hali ne saboda ba su son su sai da akuya ta dawo ta ci musu zana ina ba ta fahimce ni yanzu aure na kasuwanci shine yayi yawa kashi 90 cikin 100 na auren da ake yi a wannan lokaci aure na kasuwanci shi yasa bai da albarka ko kadan da an kai ta ji ba ta da hankuri ta kashe saboda wannan bai da kuɗi amma ba ta cewa bai da kuɗi sai ta ce bai da kirki shi ko rashin kirkin shi ba wai dan saboda bai da kirki bane kuɗi ne a baya da an gane wannan to shi yasa dole sai an yi hakuri a fitar da zakka a yi haji a yi kaza a yi kaza kullun Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sannan kuma abu na biyu a yi haƙuri a kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hada Allah ya ce kada a shagiya shi kenan in kana jin tsoron Allah sai ka yi haƙuri ko da rayuwarka tana so ka bari Allah ya ce kada a yi zina don haka sai ka je ka nemi mata ta halat kana da kuɗi mata hudu gare ka Allah ya ce biyar ba a yin biyar dole ka yi haƙuri ka tsaya da guda hudu ina fata an fahimce ni baka cewa a'a ni adda kuɗi na bari in je in yi zina ko kuma wani yana da kuɗin shi don haka idan mutum na cikin wadata yana ganin cewa yana iya aikata komai ko ba haka ba amma an ce kada a sha giya kada a ɗauki matan banza kada a yi kaza kada a sa dukiyar nan wajen shashanci da abin da bai dace ba dole sai ka yi haƙuri Allah ce kada ayi kaza kada ayi kaza kada ayi kaza shi yasa ita duniya fano ne na ubangiji nan ka wuce nan ba ka wucewa nan san su entardi nan ba san su entardi ba haka ne duniya take gaba dai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi wato an kewaye aljanna bil makarih huffatil jannatu bil makarih an kewaye aljanna da abubuwan da dan adam baya so duk abin da ka ga rayuwarka ba ta so to in ka bincika Allah ce a yi shi wa ya sama kyamar shi shaidan ina fata an fahimce ni duk abin da aka ce a aikata zaka iske baka so dai an ce ayi sallah mutanen ba su so su yi sallah an ce a bada zaka mutane ba su so su bada zaka an ce a taimaka ma iyaye a girmama su mutane ba su son girmama iyayensu an ce a bar ƙarya mutane su so su yi ƙarya an ce a bar munafinci mutane su yi munafinci ko ba haka ba to dole sai an yi hankuri da waɗannan wa huffatil naru bis shahawat ita ko wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kewaye ta da shawa abubuwan da mutane suke so ina fata an fahimce ni rawa tana da daɗi ga mutane saboda za a zo a tar da 'yan mata da samari za a hidda birije na jika ɗari biyar a haɗa a yi rawa in 'yan lakwal na fet iskolar cikin cotization wanda ake basu cikin allocation sai a yi cotization a haɗa saboda a yi rawa a yi shashanci ina fata an fahimce ni cikin kiɗe-kiɗe na siyasa akwai jin daɗi saboda ana alfahari ana cewa kai ɗan wane kahi kowa a ɗauko kuɗi a zuba to sai Allah ce kada ku yi wannan kaga dole rayuwarka sai ka taushe ta sannan kai hankuri da wannan sannan abu na uku shine ka yi hakuri da musiba wanda za ta same ka musiba domin ba duk abin da kake so bane Allah zai kaddara maka ko ba haka ba to shi ko mumini idan Allah ya kaddarta mai abin da baya so zai dangana yayi hakuri da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mishi Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون mai imani in musiba ta same shi hakuri yake yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wala walaysa hadha li ahadin illa lil mu'min ko wala yatahada hadha li ahadin illa lil mu'min إن أصابته سراء وتشكر إن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي الأمر المؤمنين نبما مامaki dukkan al'amarin mumini alkhairi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu mai samun wannan sai mai imani idan wato alkhairi ya same shi alkhairi abin da yake so kana son Allah ya baka kuɗi ka samu kuɗi ko ba haka ba kana son Allah ya baka diplom Allah ya baka diplom kana son Allah ya baka wani matsayi Allah ya baka wannan matsayi kana son Allah ya baka ƴaƴa Allah ya baka ƴaƴa to shakara fa kana khairan la zai gode ma Allah sai zama to alkhairi ne gare shi shi yasa yana daga cikin alamar mutum na da imani duk abin da Allah ya bashi zai mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi Sulaiman lokacin da ya nemi a kamo wannan gado falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim mai imani duk ni'imar da ya samu ba zai ka taba jin yana alfahari bane cewa ya same ta sai dai ce tare da taimakon Allah tare da taimakon Allah tare da taimakon Allah amma su waɗanda suka kafirta koko imanin su ya karamci sai ka ji tura suna cewa za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza ba ka jin sun kawo insha Allah saboda su a cikin amfulwakin su da cikin tsarin su na aiki babu Allah subhanahu wataala mun gane wannan wa in asabathu darra'a sabara fa kana khairan la idan musiba ta same shi zai yi hakuri ya mayar da al'amari zuwa ga Allah kuma sai zama to alkhairi gare shi shi yasa in kana da imani to baka asara amma da kaga mutum na asara to babu imani don haka ana son dai mumini mutum ya haƙuri da waɗannan abubuwa guda uku ka yi haƙuri da umarnin da Allah ya yi ma sannan ka yi haƙuri da abubuwan da Allah ya hana sannan ka yi haƙuri da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma wanda baka so dole ka yi haƙuri da shi ka dangana in ka yi haƙuri sai Allah ya baka lada in baka yi haƙuri ba baka da lada kuma babu abin da za ka yi da Allah don babu abin da za a yi da ubangiji ba akwai abin da za a yi da shi in akwai abin da za ka yi sai ka yi adawa Allah ya halakar da su ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha kuma wala ya khafu uqubaha ba wani abin da za a yi ko kai hankurin kan kana kai ma in ma baka yi hankurin ba kuma abin da za ka yi da ubangiji in ko akwai abin da za ka yi da shi to bismillah wasadiqina su ne masu gaskiya lillazina taqaw ne masu tsoron Allah ne ake bayani fa as-sadiqina su ne masu gaskiya gaskiya cikin aiki sannan kuma gaskiya cikin abin da suke faɗa domin akwai gaskiya ga baki akwai gaskiya cikin aiki an gane wannan da kyau gaskiya da bakinka shine ka faɗi abin da yake gaskiya ka faɗi abin da yake daidai ko kuma abin da ka sani an gane wannan yana yiwa ka faɗi magana ta zaman to ƙarya ce amma kuma gaskiya ce mutumin da ya gaya ma magana shi ƙarya ya gaya ma to idan ka faɗi shi ya gaya ma shi ya gaya ma ƙarya ko kai kai ko ka faɗi gaskiya an gane wannan da kyau sannan kuma akwai gaskiya cikin aiki mutum ya zamanto aikin da yake yi baya nuna ma mutane su ɗauke shi fiye da darajar da Allah subhanahu wataala ya bashi ina fata an fahimce ni mutum ne yana talaka zai je neman aure sai ya nemi ganila yasa ya kawo kaya masu tsada yasa ya ɗauki aron mota kaga ko bai yi magana ba yace ni mai hali ne abin da yake nunawa cikin wannan aikin nashi me yace ni mai hali ne kaga kai ƙarya shi yasa in zaka in kana gidanku kana sawa kaya da ba su da kyau kana sawa kaya tsofaffi amma in zaka wajen neman aure ka san irin kayan da zaka sa kullun kana sawa kaya masu tsada kullun kana sawa kaya masu tsada radda ka kawo ta sai zo sai ba haka nan bane kaga kai mata ƙarya cikin mi cikin kai da kawonka da aikin da kake aikatawa auren ku ba zai ba zai jima ba domin abin da kake nunawa kana da shi alhali kuma baka da shi don haka dole na ya zaman to kana da gaskiya cikin abin da kake faɗa sannan kuma kana da gaskiya cikin aikin da kake yi baka kokarin ka ja mutane da aikin ka alhali ba haka nan bane shi yasa munafikai da mutanen da ba su da gaskiya suna kokarin su ja mutane da sifofin su ina fata an fahimce ni munafikai sun yi ƙarya da mi sun yi ƙarya da bakin su sannan sun yi ƙarya da aikin su ƙarya da bakin su shine sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ko ba haka ba sannan kuma ƙarya suke yi da aikin da suke aikatawa domin suna yin sallah sallar nan ba ta Allah suke yi ba wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila sannan suna yin ƙarya da barin gemu da barin sifofi irin na musulmi ko ba haka ba ƙaryar da suke yi ta aiki Allah ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka gansu jikin jikinsu zai burge ka zai kayatar da kai saboda mi saboda in gemin na sun bar shi in wandon na sun dage shi kaga har suna burge annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya gane su ba to kaga ashe ƙarya ba wai sai ta baki ba hatta da aikin ka in ka san kana yi ne don ka yaudare mutane kai makaryaci ne don haka dan fo wannan yin kahin ya yaudare ka da baki ne sai ya yaudare ka da surar da ya sa wal qanitina su ne masu biyayya zuwa ga ubangijinsu masu yin kankan da kai shine al qanit mai yawan ibada ana kira ne qanit ko kuma al qanit shine mai yin kankan da kai wanda ya anka ce mai Allah ya ce zai ce sami ina wa atana wal munfiqina su ne masu ciyarwa daidai irin gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala ya basu inda suke da halin su bada miliyan guda su bada miliyan guda inda suke da halin su bada miliyan goma su bada miliyan goma inda suke da halin su bada jika biyar su bada jika biyar kowa Allah ya bashi gwargwadon abin da zai ciyarwa don haka in kana da karfin ka bada jika ɗari ka bada jika biyar Allah ya sani shi yasa yanzu an ka tashi neman taimako muna dubin mutum guda zai iya taimakawa sai ka iske sai an yi kwana goma ko kwana goma sha biyar ana neman taimako abinda mutum guda zai iya ɗauki nauyin shi ko ba haka ba ga abubuwa na ana neman na taimako na addini a ciyar fi sabilillahi mai kuɗi ya bada dala biyar talaka ya bada dala biyar yoshi ne za a haɗa kuɗin wannan ha fakturta masallaci sai an yi bara an yi bara an yi bara wani lokaci sai ma an yanke wuta to yan ka yanke wuta shi mai kuɗin da ke sallah tare da mutane yanzu yana jin kunya ya san zagin shi za a yi sai ce to yanzu shi zai biya amma in ba a yanke ba yana nan yajiran talaka sai sun sa dala biyar biyar biyar biyar biyar biyar biyar sannan a biya sannan a biya kuɗin fakturta masallaci to ina musulunci yake kai ba ka yi don Allah sai dai ka ji tsoron mutane su zage ka su ce wato ka bari an yanke masa- an yanke wuta a masallaci ina ne za mu je ko ko mutum yana da gida ga masallaci ga gida ne amma sai ya ce fakturkin wai masallaci bai iya biya sai dai ya biya ta gida ne sai an tattaro kuɗin da aka hada dala biyar biyar na talaka sannan ya hada ya biya na gida ne masallaci na Allah ne shi ko gidan shi na shi ne wal mustaghfirina su ne masu neman gafara bil ashar wanda yake wato da safiya jam'i ne na as-sahar shine safiya ma'ana kenan suna tashi lokaci wannan na tsakiyar dare na ƙarshe sulful akhir min al-layl suna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan su ne sifofin masu jin tsoron Allah kuma sannan Allah ya kawo shi ismul fa'il bai kawo fi'ili ba domin akwai bambanci tsakanin al-fi'il da al-fa'il in an ka kawo fi'ili wato yana nuna ka aikata abu yanzu in nace zahaba ya tafi yazhabu yana tafiya yana yiwa fi'ilin nan ya abku so dai yana yiwa ya abku so biyu ko ba haka ba amma in nace wannan in nace alima ya karanta mai yiwa ya karanta abu guda ko to in nace alimun ina nuhin masani kenan ko shi ko sani abu ne wanda yake tabbatacce shi yasa Allah kawo su da sifofi as-sabirina masu hankuri dindindin suna da shi sun sifantu da shi as-sadiqina masu gaskiya gaskiya ta zamanto ita ce dabi'a su ba wai sun yi gaskiya so guda ba sun yi ƙarya 99 an gane wannan al-qanitina masu kankan da kai ko da yaushe suna kankan da kai da an ce Allah ya ce ko da ransu bai su za su yi biyayya al-munfiqina masu ciyar da dukiyarsu ciyar da dukiyarsu ya zamanto dabi'a ne gare su suna ba da dukiyarsu a cikin aikin Allah wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara ne ko da yaushe suna neman istighfari suna yi wajen Allah subhanahu wataala shahidallahu
شهد الله أنه لا إله إلا هو أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida annahu cewa la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi duk ko abin da Allah ya shaida ko kowa bai shaida ba ya zama to hakika an gane wannan wal mala'ikatu mala'iku sun ma su ma sun yi shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai Allah ce wa ulul ilmi da waɗanda Allah subhanahu wataala ba ilmi wannan aya tana nuna darajar waɗanda suke da ilmi na ilmi ko ana nuhin ilmi na addini waɗanda suke malamai sun karanta aqida ta tatta sun san girman ubangijinsu don haka duk yadda kake kokarin ka san Allah dole sai ka bi ta hanyar malamai shi yasa babu wanda yake jin tsoron Allah irin malami na gari wanda yake aiki da iliminsa domin ba a cewa kawai malami a yi shiru akwai waɗanda sun ɗauki sunan malamai amma ba malamai bane musamman zamanin da muke ciki turawa suna jin daɗi jahilai suna shiga gidan rediyo suna wa'azi domin ɓannar da suke yi tafi alkhairin da suke kawo cikin al'umma ko ba haka ba fatawa ta haram yanzu na kana jinta wanga ya kawo fatawa wannan ya rushe ta cikin su idan aka tsaida aka ce ya karanta maka qawaidi ko akhdari ya fassara tun daga farko har karshe kashi 90 cikin 100 ba su iya ba amma saboda gidan rediyo da gidan tele yanzu wurare na wanda za a san mutum ya shahara yau in kana zuwa sarauniya ko amfani ko wani bonfere nan da nan za a san ka za a san alfaganu wannan wane sai a ce alfaga bambatanu ya aka tambayi me yasa sai a ce wai gidan bonfere yake wa'azi kenan in kai wa'azi bonfere ka zan babban malami in kai wa'azi sarauniya ka zan babban malami shi yasa dalibai sai ikhlasi ya fita daga gare su kullum abin da suke so su je gidajen rediyo wani nan yake wa'azi a wani gidan rediyo dan uwa yake gaya mini tafsirin da zai yi to dole bai yi tafsirin alkur'ani ba jalalaini zai je inda malam a fassara mai safha da safe sannan da mareci ya je gidan rediyo ya fassara ta radda malam yayi balaguro ko mallam bai da lafiya sai ya kire yan gidajen rediyo ya ce musu to yau fa ban da lafiya ai sun da bani ai maza maza a sa a sa a sa a sa kaset saboda mi saboda bai je karanta ba kai da baka iya tafsir jalalaini kadai ma ka tsaya baka san shi ba kuma ka je ka ce kai tafsirin alkur'ani mai girma ya mutane za su sai makan su jahannama suna gani amma saboda nan la yusifita kowa yana da izini abin da ya ga dama in ka ga dama ka baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi shiru a ce wai yancin kana in ka ga dama ka baci ubangiji a ce yancin kana kowa a bar shi addinin da yake so kenan a bar jahillai su karbi wuraren malamai a rinka sai musu fili ana taimaka musu da kuɗi saboda su ci mutuncin addini amma malamin da ke aiki da gaskiya sai a ce zai kawo tashi hankali ko ko ayi kokari a ga yadda za a yi kada a bar shi ya rinka wa'azi cikin kafafen yada labarai domin mi domin shi zai fitowa da gaskiya ga fili a gane ta sai dai wanda gwamnati ta tsarmewa gindi ko waɗanda su masu kuɗi suke so ina fata an fahimce ni dan haka malami mai jin tsoron Allah bai yarda ya tunkari abin da bai sani ba sannan malami mai jin tsoron Allah in ka tarda mai duniyar nan gaba ɗaya kan bashi ita ba zai yarda ya canza maka harafi guda ba shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama hakika masu jin tsoron Allah waɗanda babu irin su abin da ake nufi to ba a kai ga malamai ba su ne suke jin tsoron Allah subhanahu wataala dan haka mi yasa mutane ba su ganewa turawa suna yakan mu saboda daga lokacin da malaman ku ba ku san kimar su ba kun halaka ita al'umma dole ne sai malaman ta sun jagorance ta take albarka a ƙasar Saudiya yanzu ba yadda za a yi al'amari ya zamanto babban al'amari a bar shi ga hannun jahilai a Saudiya da ka zo ka aza wa'azi ba ka da dalili na gwamnati saboda can an san malamai yanzu na za a kai ka gidan kasu in an kai ka gidan kasu za a ɓadda ka sai lokacin da aka raba a fito a fiddo ka domin mi domin akwai malamai daban-daban sun san malamai to munan kasashen mu babu wata ka'ida kowa ya ga dama yau in ka mai kuɗi in ya ga dama sai ya biya maka kaje idan ka je zaka wa'azi babu ruwan mutane da abin da ka karanta kawai ka faɗi kai dai in kana wa'azi gidan rediyo kana da ilimi shi yasa wani daga cikin an uwa ya ɗauki wani littafi na aqida wannan wanda ake ce masu alu wa jawabu fil aqida sai ya je da shi gidan rediyo da ya je da shi gidan rediyo sai ya karanta tambaya da Hausa dama an yi tambayar da larabci sai ya ce akwai wani dan uwa da ya tambayi ni rana kaza ga watan kaza sai ya faɗi dat sai ya karanta wannan su'alikin in ya karanta su'al sai ce to idan yana kusa ga akwatin rediyon shi yana saurare na amsa wannan tambaya shine kaza sai ya ce zuwa ga wata tambaya ta biyu akwai wani yana da littafin a gidan shi sai ce kai waɗannan tambayoyin haka na taɓa karanta su ko da ya ɗauko aƙida mi'atu mi'atu su'al wa jawab fil aqida ashe shi ne yake karantawa in ya ɗauki tambaya ta ɗai ya ce wani ya tambaye shi in ya ɗauki tambaya ta biyu ya ce wani ya tambaye shi ya rinka ba mutane datta na iska don a ce yayi karatu Allah ya tsare mu wa ulul ilmi malamai masu ilmi sun shaida cewa Allah subhanahu wataala qa'iman bil qisti ya tsayu da adalci in an ce tsayuwa da adalci ba shine ana nufin ai tsaffa a'a tsayuwa ta adalci shine kamar ko da yaushe ubangiji subhanahu wataala bisa ga adalci yake gudanar da al'amuransa an gane wannan ba dole bane da larabci an ce qa'im sai an ce yayi tsaye a'a wani lokaci an ce qama ana nuhin ya lazimci abu wa aqimus salata ba ana nuhin sallah wani jiki ne ku kama shi ku miƙe shi tsaye ba a'a ana nufin ku lazimci yin sallah ko da yaushe an gane wannan da kyau la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah al-azizu shine mabuwayi babu abin da ya buwayi Allah subhanahu wataala al-hakim Allah subhanahu wataala hakimun gwanina baya yin abin da ya saba ma hikima da wannan aya duk mutumin da yake cewa shi ba zai yi wani aiki ba in Allah ya kaddarta mai aljanna ko wuta za ga cewa makareci ne domin Allah ya tsayu da adalci ko ba haka ba to in ko ya tsaye da adalci ba zai yiwa ya ɗauki mutum ya sa cikin wuta ba ba tare da ya aikata wani laifi ba an gane wannan sannan kuma bai yiwa mutane sun kai ibada Allah ya daidaita tsakankanin su mutane su zo su yi sallah su kwana suna sallah su bi dokokin Allah su yi aure sannan kuma su yi karatun alkur'ani su haddace alkur'ani su yi da'awa su ba da dukiyoyinsu fi sabilillah sannan kuma wanda ya zamana bai imani da Allah ba ya sha giya ya biyan mata yayi abin da yake so sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ji su aure guda kai da kanka in an ce ma a duniya ana yin haka nan baka da balle ma lahira an gane wannan inna dina inda Allah islam إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب inna addina haƙiƙa addini wanda a addini yardadde wajen Allah addini wanda an na gaskiya ba addini na goge ba akwai addini na gaskiya wanda yake tataccen addini ne akwai addini na banza wanda yake ba addini ba domin wani lokaci kafirci ma a cikin alkur'ani yana zakuwa da ma'ana addini mu da hausa in an ce addini to musulunci yake nufi ko ba haka ba amma a larabci ba haka bane wani lokaci an ce addini dukkan abin da mutum ya saba aikatawa ko kuma abin da mutum ya yi itikadi ya yarda da shi shi yasa a cikin larabci an ce addin addini a wajen Allah wanda yake da lasin wajen Allah wanda Allah ya yarda da shi an gane wannan al-islam shine musulunci amma akwai wadansu addinai ana kiransu addinai a cikin alkur'ani kuma ba addini bane domin ya ce lakum dinukum waliya din addinin ku yana gare ku ni kuma yana da nau addini kaga su kuma ba su da wani addini domin gumaka suke bauta ma shi ko bauta ma gumaka kafirci ko ba haka ba addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi shine al-islam shine musulunci duk addinin da ba musulunci ba Allah bai yarda da shi ba shi yasa Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan yana nuna cewa duk aikin da kafirai za su yi in dai ba musulmi bane aikin banza suka yi in sun yi sa'a Allah subhanahu wataala ya sakanka musu tun nan duniya an gane wannan kafirai suna bude gidajen likita likita an fa an fahimce ni mai saboda agradikin su na duniya suna gina gidan likita waɗansu saboda tausayi waɗansu kuma saboda su kira mutane zuwa ga addinin su to Allah subhanahu wata'ala zai taimaka musu ya ba su wani dan sakamako a nan duniya man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أما كما شما وانا سي وانا الله يسو دون الله يتي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ba dole bane don kai Allah subhanahu wataala sakan kama amma kafirai waɗansu ana sakan kama su daga nan duniya suna taimakawa sun bude asusu na taimaka ma yara da kananan yara da mata za a ce wannan asusun wani ne kilkida shi a duniya duk duniya sai a ji suna ne an biya shi ina fata an fahimce ni yayi suna an jiya shine yake da wannan abin nan wannan gidan likita shikenan an biya shi tun daga nan duniya an fahimce ni amma in aka je lafiya bai da komai domin mi domin sharadi a karbi aikin ka sai ka kasance musulmi shi yasa duk dukiyar da zaka ciyar a cikin addinin musulunci in dai kai ba musulmi bane to aikin banza ne baka da lada ko guda wajen Allah baka yaudari kowa ba kanka kai yaudara an ce kai imani ka samu lada ka ce ba za ka yi imani ba to da haka ba bukatar aikin ka sannan ko ko gwamnati tana da sharuɗa na ɗaukar mutane aiki ko ba haka ba sai a ce akwai kiritar kiritar kin nan sai kana da kaza sai kana da kaza sai kana da kaza daga cikin su akwai manya akwai ƙanana ina fata an fahimce ni idan aka ce za a bada aiki a ƙasar Nijar sai an ka ce sai mai nationalite Nigerian ko ba haka ba sai wani ya zo yana da diplom yana da experience yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma bai da nationalite Nigerian za a dauke shi kaga ya rasa babban sharadi to babban nationalite ne a karbi aikin ka a cikin addinin musulunci shine kasance musulmi Allah subhanahu wataala ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba wato waɗanda aka ba littafi ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu alhali ko idan ilimi ya zo ya kamata a haɗa kai ai aiki amma saboda son rai masu ilimi ba za su bi juna ba ina fata an fahimce ni duk lokacin da an ka ce ma wuri akwai malami guda to fada ko wannan majalisa yana da sauki a gudanar da al'amarinta domin mallamin nan shine za a yi ma tambaya ko ba haka ba in ya bada amsa sai a je a yi aiki to amma in akwai malami guda biyu to an samu matsala in dai ba ikhlasi suke yi ba tsakankanin su to in wannan ya bada fatawa wannan zai waiware ita in wannan ya bada fatawa wannan sai ya ƙara bayani ko da ba a bukata sai don a gane cewa ya fi wancan ilimi ko ko bai saka mishi ba an gane wannan shi yasa malaman yahudawa ja'ahumul ilmu lokacin da ilimi ya zo musu suka yi sabani a wannan lokaci ya kamata su haɗu domin jahilci shi yake sa mutane su yi sabani wanga ya ce kai ni ina ganin kaza ne me a dalilin kai ce wallahi haka ne nake gani shine jahilci ko babu dalili kai kuma wani me dalilin kai ce wallahi ni dai in an ka auna da hankali na haka nake gani kai kuma fa yace ni in an ka duba haka nake gani amma in ilimi ya zo an ka ce ga abinda Allah ce me ya kamata a yi abi amma da an samu malamai guda biyu sai wanga ya ce a'a waɗansu malamai sun ce makaruhi na waɗansu malamai sun ce kaza ne waɗansu malamai sun ce kaza shi dai son yake yi in dai wani ya bada fatawa sai ya warware ta dan kada a yarda wancan shi mallami ne to wannan ita ce musiba da ta samu bani Isra'ila sun yi sabani min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum dan yin zalunci tsakankanin su Allah ce wa man yakfur bi ayati Allah duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wataala fa inna Allah sari'ul hisab haqiqa Allah subhanahu wataala mai gaggawa hisabi ne kada ku sa tsammanin yawan mutane da ake cewa mutane suna da yawa wani abu ne mai wahala wajen Allah subhanahu wataala a'a ta yadda ku da kuma muku hisabi duk kamar abu guda ne wajen Allah ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida sannan kiyama da kuke ganin tana da nisa ba ta da nisa don da ka mutu kabari zaka daga lokacin da za a fara mai azaba sannan ita kanta waccan kiyama babba ba ta da nisa wajen Allah domin rana dai a wajen mu wajen shekara dubu ne a wajen Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana guda wajen Allah afwan kamar shekara dubu ne namu sai ka kilga shekara dubu a wajen Allah shekara guda kenan yanzu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da shida a wajen Allah kwana guda aka yi har yanzu ma ba a kai da ɗari biyar bane a ce kwana ɗaya da rabi haihuwa annabi Isa 2015 muke cewa kenan a wajen Allah haihuwa annabi Isa kwana biyu aka yi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun shi yasa Allah ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suna ganin tashi alkiyama yayi nisa shi yasa suke zalunci wani ya ce ma ka bani kuɗi sai an tai lahira wani ya ce kai lahiran nan ma waye sai da za a yi kai ya kamata mu dan more kahin lokaci yayi na mutuwa ko ko ai tashi alkiyama Allah ce wa narahu qariba muku gare mu kusa yake fa in hajjuka
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai domin mi domin masu imani suna kafa hujja da abin da Allah ya musu Allah ya sanar da su na wahayi su kuma shaidannu da kafirai suna kafa hujja da shawarsu da abin da suke so da shubuhohi da abin da shaidanu suke musu wahayi kakka sa tsammanin don kana da gaskiya ba za a yi jayayya da kai ba a'a sai an yi jayayya da kai wani saboda biyan bukata sai ba zai tabbata ba in ka rike gaskiyar nan sai ya kawo tashi shubha to fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani kace na miƙa wuyana ga Allah subhanahu wata'ala ni addini na ina biya abin da Allah subhanahu wata'ala ce ba wai ina bin abin da raina yake so ba wa man ittaba'ani da wanda ya bi ni shi ma wanda duk yace ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya miƙa wuyan shi ga abin da Allah subhanahu wata'ala ce da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi an gane wannan kenan bai yiwuwa mutane su ce suna akan tafarki na gaskiya sannan ba su miƙa wuya ba ga abin da Allah subhanahu wataala ce mai imani kullun yana miƙa wuya ne ga abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa yana miƙa wuya ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da hankalin shi ya gano ko da hankalin shi bai gano ba ko da yana jin daɗi ko da bai jin daɗi dole tunda Allah ya ce ba yadda za mu yi bayan Allah ne sai mu yi mu Allah biyayya an gane wannan wa qul lil ladina utul kitaba ka gaya ma waɗanda aka ba littafi ko ka ce da su wal ummiyina da kuma ummiyin su ne larabawa al'umma wadda take ba ta rubutu kuma ba ta karantawa waɗansu malamai suka fassara al'ummiyin su ne waɗanda ba su da wani manzo wanda aka turo musu domin kasancewan mutum bai rubutu ko bai karantawa in dai akwai annabiyan Allah tare da shi ba a kira ne ummiyi domin zai karantar da shi abin da ya kamata ya aikata amma larabawa ba su da annabi tare da su in ba zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ba haka ba huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kaga sai Allah ya ce wa yuallimuhumul kitaba kaga sanar da su littafi ba dole ba sai a rubuce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba ko ba haka ba wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wato wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kaga sai Allah ya dangantar da kasancewa su ummiyai ba su da littafi sannan suna akan fada suna akan fata amma Allah bai danganta kasancewa su ummiyai ba ba su iya rubutu ba su iya karantawa ko ba haka ba mu a wajen mu sai a ce duk mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karantawa ba jahili ne ko ba kake cewa ba waye gaya maka akwai mutumin da zai haddace alqur'ani ta hanyar saurare kuma bai iya rubuta ba kuma bai iya karantawa ba ko ba haka ba ko babu su eh makahi akwai makahin da suka haddace alqur'ani to an ce duk mutumin da bai iya rubuta ba iya karanta ba jahili ne to ta yaya an kai hafizin alqur'ani zan jahili misali manya-manyan ma'ilimta akwai waɗanda faɗa suke yi ana rubutawa an gane wannan da kyau sannan kuma idan muka ce haka nan su a ka'ida ba wanda bai iya rubutawa ba ko bai iya karantawa ba a'a idan aka ce nan jahilai ilitre shine wanda bai iya rubuta faransai ba bai iya rubuta bai bai bai bai iya magana da faransanci ba shine ilitre ina fata ana fahimta ta amma don ka iya angle ka iya rubuta angle ka iya kuma magana da angale to da dama dama wanga shibhu ilitire na a kasar Niger ba ba ilimci kake ba irin wanda ake so amma dai kana da dama dama amma don ka iya karanta Qur'ani ka iya karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kai kana cikin jahilai har yanzu fasko in an baka act da ne sansu baka san menene aka rubuta ba baka san wannan ne amil nafsan kaza ba to don haka kai kana daga cikin jahilai a cikin tsari na wato dokokin turawa ina fata fahimci amma idan aka tambayi mutum wane ne ya daura auren mahaifiyarka zai ce malamai to malaman nan an ce jahilai ne shi ko jahili idan yayi aiki aiki ne ba bai yi ba ko ko ba kan ba kenan dauren auren da sun kai bai yi ba kenan ko kaga kai ba dan halas bane kaji ce a'a mallan ka zage ni ko ba haka ba to ku duka waɗanda kuke ce ma jahilai su ne sun ka ɗaura auren iyayenku ake ce muku ɗan halat sannan su ne in ƙasa ta rikice kuke dawowa ku ce su roƙan muku Allah Allah shi ruwa idan kun ce jahilai ne jahili aikin shi ba a aiki da shi kwata kwata ko ba haka ba magana jahilci ba magana bace ko ba haka nan bane aikin da an kai akan jahilci ba aiki bane to waɗannan mutanen ku yarda da kun da kun yarda cewa su jahilai na suna cikin layin ilitire a wajen ku to bai dace a tashi neman wani aiki ba ku zo ku sa su gaba idan za a ɗaura ma matan ku aure sai ka je Sorbonne ka ɗauko babban professor ya zo ya ɗaura maka aure idan babanka ya mutu sai ka tafi amurka jami'a ta amurka ka zo ka kawo babban professor ya zo ya ma babanka sallah domin haka ne kamata a yi su waɗancan su ne adda ilimi mu kuma kun ɗauke mu matsayin jahilai kyau nan bai dace ku samu gabanin mu aiki wannan ita ce gaskiya domin ummiyin sun ka dauke ku an dauke ku ummiyin ba ku san abin da kuke yi ba ku ba komai bane idan aka neme ku sai wani al'amari na addini ya taso ake neman ku ba haka ba shi ma in ya zamanto ana ganin akwai wata maslaha akwai matsala saboda ana ganin ku ne za ku yin magana waɗanda ake iya ba kuɗi a ba su kuɗi su yi shiru waɗanda ake ganin ba a yi ba su kuɗi a ce to ku zo mu dan kwatanta muku abin da ake nufi a dan zo a dan tattauna a dan tattauna a dan tattauna lokacin da an ka so a hidda kundi wanda za a kawo na yarinya wadda tana lakol sai ta kai sha takwas babanta in yi mata aure bata kai sha takwas ba juju zai kama shi a sa mai shekara biyu ya biya miliyan biyu da jika ɗari biyar tare da za a yi mai da kaza da kaza sai malamai suka ji labari waɗansu sun jiya sai suka yi shuru waɗansu kuma da suka samu labari sai suka gidan tele da gidan rediyo kullun ana wa'azi kan shi sai suka rikici bayan kuma lokacin da aka kira malamai aka zauna sai da malamai suka ce a karanta mu jiya in an ka karanta da faransanci sai malamai su ce wannan addini bai yarda da shi ba sai a soke wannan addini ya yarda da shi babu wata matsala sai a sa alama yanzu an ce za a zo a yi declaration sai an ka ki yin declaration jeudi yaushe za a yi declaration sai an ka yi declaration vendredi vendredi malamai sun yi arwalla sun ta yi sallah sai an ka yi declaration sai an ka wace ko da aka ji declaration aka saurara sai aka ji duk abubuwan da musulunci ya haramta su ne an ka ce malamai sun yarda ko da wani malami ya je wa'azi sai prefe na wannan jiha ya kire shi ya ce mai kai gwamnati ta zama da malaman Nijar ta ce ta tabbatar da wannan abu kai kuma ka zo ka ce wannan abin sabani na ya ce prefe bari in gaya ma gaskiya babu wani malamin Allah wanda an ka zama da shi cikin wannan al'amari ko ban sani ba malamai da suka ji labari sai aka je aka fallasa abin shi kenan sai suka ji tsoro sai aka ce to a kira malamai dole aka yi taron gaugawa aka kira wani malami guda shi kadai ya ce ba zan zo ba ba yadda za a yi in je da wani dalili zan je aka yi aka yi suka fara kiran malamai aka kiya aka kiya aka kiya dole dai sai da aka hada malamai sannan aka amshi wannan kundin aka je aka kai shi minister des affaires étrangères sannan an kai traduire kin shi an arab an ka zo an ka sake zama da malamai sannan aka duba abinda musulunci ya tabbatar da shi aka sa alama wanda musulunci bai tabbatar da shi aka sa hannu muka ce kuma sawa hannun da mun kai na banza ne ba wai mun yarda da abinda kun ka faɗi ɗari bisa ɗari ba da mun ji gobe kun yi wani gyara mu ma za mu je mu fallasa ku haka aka yi ba a kulla alkawali ɗari bisa ɗari da mutumin da bai da gaskiya ka ce mai ina nan kana nan in ka canza na canza haka ne ake tafiya amma in kai yarda da wannan sun yi kace ka aiki da shi suna yin ɗauri ka amma sun yanda mun kai na banza ne wallahi ko gobe mun kaji abin da ya saba ma addinin musulunci ba mu yarda ba bai yiwa dan na samu takarda hannu akwai abin da ya saba ma musulunci in an ka bincika daga baya in ce ba zan faɗi ba ni duk abin da ya saba ma Allah da na gani shi sai na faɗi shi ba zan yarda ba domin ban yarda ni in sa hannu cewa na yarda in saba ma Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan da kyau da haka haka dole musulmi sai mun waye dole sai mun tashi tsaye zancen ku ce wai siyasa za a ja da baya ba za a ja da baya ba kullun dan siyasa ya hijin tsoron ƙuri'a da Allah sai mu ce duk mutumin da yake cewa zai samu wannan kunji hannu ba za mu zabe shi ba to ko bai ji tsoron Allah ba kina jin tsoron matsayin hukunci bai da wannan za ku ba su tsoro amma an kai tsaye an kai shiru an kace ba za a yi ba shi kenan sai al'amuran su lalace mu da har a zo ya zamanto lalatacci za su shugabancin mu ko ko ya zamanto da yarka baka da izinin ka ba da ta aure wai juju zai daure ka to yaushe an kai wannan juju bai biya ma sadaki ba bai ci da uwarta ba bai biyan maka kuɗin haya ba bai ci da ma diya ba bai yi maka komai ba yanzu diyarka ta kai zangadam ta girma ka bada ta aure kuma shikenan sai a dauko wani dan giya a ce a wai kai baka da izinin ka bada diyarka aure sai ya yarda wace irin lalata ce wannan Allah ya sauka وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا إن سك مسلمتا فقد اهتدوا حقيقة سن شريعة معنى وانا مغانا عكسها فإن لم يسلموا فلم يهتدوا idan ba su musulunta ba ba su shari'a ba don haka duk mutumin da abba akan musulunci ba ko wace irin mazhaba ya dauka ko wace irin ƙasa yake ko wani irin tunani gare shi ko wace irin tiyori ya kawo ma duniya wanda take amfanuwa da shi ko wani irin abu ya kirkiro a duniya wanda mutumin bata ce da fa in aslamu faqad ihtadaw in sun musulunta sun shirya duk wanda bai mika wuya ne ga Allah ba bai musulunta ba shirye bane ka fadi kuma ka sake maimaitawa kenan mu sai mu gaya musu cewa ba mu ne ilitire ba ba mu ne batatu ba ku ne da baku san addinin musulunci ba ku ne batatu wanda bai san wanda aka salla ba shine abba kauye don an baka doctorate cikin ilimin physics shimi ko cikin geography ko cikin kowane ilimi ko cikin literature amma in baka iya fatiha ba kai ne ba kauye ba ƙauye wanda a can cikin ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye Nijar in dai zai iya karanta Fatiha yayi sallah mai kyau to shine dan birni wannan ita ce gaskiya wa fa in tawallaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal bala wa in tawallaw in sun juya sun bada baya to fa inna ma alaykal bala kasancewa aikinka ya tsaya daga isar da sako annabi ba a aiko shi ba ya shiryar da mutane ina fata an fahimce ni mai wa'azi ba a ce ya shiryar da mutane ba a'a cewa an kai ya zo ya gaya ma mutane abin da Allah ya ci shi yasa yana daga cikin abin da zai sa wa ka huta ranka ya daina baci shine ka gane cewa ka gaya ma mutane abin da Allah ya ci amma ba a aiko ka ba a ce dole sai ka shiryar da mutane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi yana yawan baci in ya ga mutane ba su shirya ba shi yana son a ce duk mutanen duniya sun shirya sun shiga aljanna to su kuma ba su son haka nan sai Allah ya ce فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل التي فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا التي لعلك باخئ نفسك ألا يكونوا مؤمنين التي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين duka waɗannan ayoyin suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin bakin cikin mutane ba su shirya ba sai anka ce fa inna ma alaikal bala sako ka isar da sako shine gare ka in ka isar da sako ka kare aikin ka wallahu basirun bil ibad Allah masani ne ga abin da bayu suke aikatawa ko kuma Allah mai gani ne ga abin da bayu suke aikatawa ya san abin da suke aikatawa shine zai sakan ka musu ga abin da suke aikatawa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum gare mu za su koma sannan mu ne za mu yi su hisabi kai dai ka isar da sakon kanka shi yasa in kana mallami kada ka damu dan ka ga mutum gaskiya ce ba zai aiki da ita ba kai dai kai kokari ka faɗa abinda a haƙƙin ka ka isar da sakon Allah in dai ka faɗa ka ce Allah ya hana kaza to ka kare naka amma ka matsa ma mutane ka ce dole sai kun yi kaza dole sai kun yi kaza to wannan ka shiga gonar da ba taka ba zaka iya samun matsala ma a rayuwarka an fahimci wannan da kyau sai Allah ce innal ladina yakfurun
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatillah haƙiƙa waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wata'ala in an ce Allah ya ce su ce ƙarya ne ko ko su yi aiki na kafirci wanda zai nuna cewa sun fita daga cikin musulunci ko ko mutum ya ce alqur'ani bai dace da wannan zamani da muke ciki ba ko da musulmi ne ya kafirta ina gane ina fata an gane wannan yakfuruna bi ayatillah waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah ana magana ne kan Yahudawa amma kuma wannan ayat ta shafi duk wanda ya aiki irin nasu ina fata an fahimce ni da kyau ba dole ba sai ba yahude duk wanda zai aikata aiki irin nasu hukuncin ya shafe shi wa yaqtuluna nabiyina suke kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba an gane a wani wuri sai Allah subhanahu wataala ya kawo alhaqqu ma'rifa wani kuri kuma Allah subhanahu wataala ya kawo shi na kira wani wuri an ka ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi alhaq a wani a wannan wuri kuma an ka ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin to me bambancin su domin in an ka kawo al alif wal lam tana nufin at ta'rif in ko ba a kawo alif wal lam ba ya zama to na kira to in an ka ce bi ghairil haqqi al haqqi din nan haqqi wanda yake sananne ba a san wani haqqi ba wanda an ka sani wanda yasa suka kashe annabawa amma in an ka ce bi ghairi haqqin hatta da haqqi wanda ba a sani ba babu wani abu babu wani dalili babu wani abu babu ghaira babu musabar in ji malam bahaushe suke kashe annabawa kawai da wani ta duba mai sai ce kai mutumin can mai wa'azi ya kamata mu kashe shi ko ba haka ba kamar yadda ake yi wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas kuma suke kashe mutanen da suke umurci da umurni da a yi adalci a cikin mutane sun kashe annabawa kuma suna kashe malamai domin malamai waɗanda suke aiki da iliminsu suna umarni kullum a yi aiki da adalci to su ko aikin su a kashe waɗanda mutane cikin al'umma don ba su son a gane gaskiya ina fata an fahimce ni bakin abin da suke so a kashe malamai ko kuma a ɓata ma malamai suna to kuma waɗanda suna da ahdaf wato yahudawa saboda ba su son gaskiya ko nasu kake in kace adalci za a yi za su kashe ka ina fata an fahimce ni mutumin da bai son gaskiya in kana tare da shi in kace za a gaskiya group wato ta yan washi in kace a tuba to ranar ana kashe ka ko ba haka ba suna kashe ka shugaban kasar Isra'ila ba Yahude ne Isaac Rabin amma daga lokacin da ya fara cewa ƙasar nan ta Isra'ila tana zalunci ya kamata da mu da Falastinawa duk mutane ne a zo a zamna a tattauna a ba su haƙƙin su mu karɓi namu haƙƙi yaro aka sa wanda bai balaga ba ɗan shekara goma sha uku ko abin da ya kamata hakan ya sami daga halbe shi kas suka kashe shi saboda mi saboda ba sa son ai adalci a cikin mutane ina fata an fahimce ni to dan haka duk mutumin da yake cewa a zo ai adalci don kaji za a kashe shi kada kai mamaki wani sai ce to ai malamai da ake kashewa ai ba wasu mu- ba wasu makamai gare su ba ba wani tawaye suke kawo cikin al'umma ba sannan kuma ba wasu makudan kudade gare su ba a'a tawaye suke kawo cikin al'umma domin su ne suke waye ma al'umma da kai shi yasa kaga ba a son su malami shi ke cewa kada ku yarda da kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza matuƙa ko akwai wa'azi mutane suna gane wanda an mutumin kirki da mutumin banza suna gane wanda yake son addini da wanda baya son addini shi yasa ake cewa to ku kashe su a kashe malam wani ai ilimi nan wani an kashe annabawa an kashe sahabbai ana kashe malamai kuma ba bari za a yi ba ina fata an fahimce ni sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya duk kashe su aka yi Umar soke shi aka yi aka kashe shi sannan kuma Usman kashe shi aka yi a gida ne bayan yayi sallah ya kare yana yana wato sallah da daddare waɗansu mutane suka shiga gidan shi suka sa takobi suka kace mai kai ko ba haka ba suka sa takobi suka suka- suka hallaka shi sayyidina aliyu kashe shi aka yi ko ba haka ba haka kuma aka bi su sauran sahabban nan da guda guda ana kashewa waɗanda duk an da wani matsayi ko wanda an an kafi karfin shi ina ba ta an fahimce ni a tarihin musulunci ba yau an ka saba kashe malamai ba da za ka ɗauki tarihin gwamnati ta egypt lokacin da su jamaluddin abdul nasir suna mulki ka ji yadda ake kama malamai da daddare ana kashewa ba a san inda aka yi da su ba ina ba ta an fahimce ni sai nan kwanakin nan waɗansu sai suka faɗa a najeriya ina fata an fice ne bala'in bai zo a Najeriya sosai ba sai kwanakin nan yan shekarun da suka gabata aka zo aka fara kashe malamai an ka so a fara da wa aka so a fara da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya je Kano zai wa'azi aka ce a je a yi taron gangami kasa masu jin karshi zo su kwada kashe su halakar da shi aka sabu aka jaye malam aka boye shi aka kai shi wani gida sai da an ka kai shi cikin dush aka boye suka binciki gidan ba su gani ba suka tafi ina fata an fahimce ni ana tentative na kashe malamai akwai wani malami daga cikin malaman Najeriya ya kawo list lokacin da shugaban kasar Najeriya Jonathan yana nan an lissafa malaman da ake son ai eliminin su a Najeriya sai da aka kirga malami sun yi malami 70 da wani abu ana son waɗannan malamai za a kare da su don mi don su ne al'umma ita ko al'umma ba ta san su ba sai sun tafi ina fata an fahimce ni aka je a Kano aka fara da margayin Sheikh Jafar Allah ya ji kanshi aka zo aka halbe shi aka gudu aka ce ai an kare sannan kuma aka je aka harbe dan mai shiya ko ba haka ba a garin Sokoto to ta Sokoto ba ta yi dadi ba domin su Sokotawa sun mai da martani kai tsaye sannan aka je aka kashe Albani ko ba haka ba kuma wallahi ba a kare ba listina nan ga kafirai na kasashen waje da na cikin gida suna nan malamai suna son sai sun ilimin su duk malamin da ka sani a duniya kada ya sa tsammanin wallahi zai tsere maka shi in dai kana bisa ga gaskiya wallahi sai an kashe ka in ba a samu ba kuma shi kenan domin abin da kake faɗa malami in al'umma bata gane ba maki ne ga kowa kuna fahimta ta saboda durrar da ka ja aya in ka fassara ta sai ta bata mawa ne dare gobe in an ka ja ta gobe za ta bata mawa ne dare jibi za ta bata mawa ne dare gata za ta bata mawa ne dare kenan kai makin kowa da kowa ne ina ba ta fahimce ni yau kai gaba da wannan jibi kai gaba da wannan gata kai gaba da wannan amma sai ka gane cewa wannan amana ce wanda Allah ya baka dole ka faɗa in kana son ka ci da gaban Allah subhanahu wataala kuma duk duk abin da mutane suka so su yi da kai ba za su iya ba sai in Allah ya so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ne zai tsare ka kenan kuma in Allah ya ce zaka mutu a hannun wasu ko ka ki ko ka so sai ka mutu in Allah ya ce kwana goma zaka yi kwanan nan goma ko da accident ko babu accident ko wani zai kashe ka ko babu wanda zai kashe ka sai ka mutu sannan kuma ko ka rayu a duniya tsawon rayuwarka mutuwa za ka yi wa man lam yamut bi saifi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid sha'ir yace wa man lam yamut bi saifi za a je wajen yaki to shi ko mutumin da yake da tsoro sai ga ya nade ya ya ce a in yace mutuwa zai yi ko ba haka ba sai yace wa man lam yamut bi saifi mata bi ghairihi duk wanda bai mutu ba ta hanyar takobi to mata bi ghairihi zai mutu ko ba da takobi ba kana kwance bisa gadon mata ka sai ka mutu yace to ta'addadat al asbab wato sabubban da suke haddasa mutuwa su ne sun ka bambanta ko suka yawaita amma wal mautu wahidu da wanda ya mutu fagen yaki da wanda ya mutu gidan karuwa da wanda ya mutu yana sallah dukan su dai sai an ce sun mutu amma abin da ya kashe su ne zai bambanta wannan ya mutu yana aikin Allah wannan kuma ya mutu yana aikin sabon Allah subhanahu wataala Allah ya gane da mu Allah ce to fa bashirhum bi azabin alim kai musu bushara wato da azaba wadda take mai radadi wadansu malamai sai su ce a'a in za a fassara kada a ce kai musu bushara kai musu gyatse da azaba wadda take mai tsanani mai radadi domin alkhairi ne ake cewa za a yi ma mutum bushara amma in dai har za a yi ma mutum bushara a ce mai albishirinka ya ce kaza ko ya ce goro sannan kuma a ce mai musiba ta sami kaga wannan ba bushara bace gyatse ne kenan fa bashirin wadansu malamai suka ce a ce ai musu gyatse bi azabin ali da azaba wadda take mai radadi ulaika wadancan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ayyukan su da suka gabatar an batar da su ko suka baci a duniya da lahira ma'ana duk sauran ayyukan da suka yi na lada domin bayyuwa a samu mutum koda yana sabon Allah ko kafiri da zaman to bai da aikin alkhairi ba zai taba yiwa ba dan fashi wata rana sai ka iske ya aikata alkhairi ko ba haka ba farawo sai ka iske ya yi sadaka ko ba haka ba eh kafirai ba suna aikin alkhairi ba to amma wannan kuma habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah kada su sa tsammanin waɗannan ayyuka da suka aikata bayan sun kafirce ma Allah sun aikata irin wannan aika aika za ta amfani su gaba ɗaya ba su da komai wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wa ma lahum min nasirin sannan kuma ba su da wanda zai taimako su ranar tashin alkiyama ina ganin anan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna malam sai kai muna addu'a eh ina ganin kuma insha Allah ta'ala yau 25 gobe 26 zamu rike karatu insha Allah ta'ala saboda mun so mu kai tafsiri 27 ko 28 to amma ranar 27 akwai musabaka ta alkur'ani da aka yi ta kanan turwa wadda ake tare da sunna tv tare da haɗin sunna tv kenan za mu je wajen gabatar da wannan biki to shi ko ga biki akwai shagulgulla kuma ana son mu zo kafin lokaci to wannan yasa insha Allah gobe in muka yi tafsiri za mu liƙe sai kuma kilan shekara mai zuwa koko waɗansu ƴan uwa sun kawo shawara bari mu faɗa don su ji sun ce ya kamata tafsirin nan kada a tsaye da shi koda bayan watan Ramadan a samu koda rana ɗaya ne a sati idan muka zauna muka tattauna muka ga abin zai yiwa insha Allah za mu sa aima ƴan uwa sanarwa in akwai karatu bismillah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم كل من أوصانا بالدعاء اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاصي الإذام لحما بعد الموت كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا